بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Asabar 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 wanda ya daidai sha uku ga watan Jun 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin umdatul ahkam fi ma'alim al-halal wal haram an khair al-anam muhammad alayhi salatu wassalam muhammad alayhi salatu wassalam mimma tafaqa alayhi shaykhan al-bukhari wa muslim wallafan babban malami abu muhammad al-hafiz taqiyuddin abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-hanbali a muna cikin babin zakka yau insha Allah za mu shiga babin karshe a cikin wannan kitabu zakka din inda malai mana magana akan zakata fidda kai zakkan fidda kai ko zakkan koro da ake faɗa malai yace babu sadaqatul fitr عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف ساع نصف ساع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الصلاة قبل خروج الناس إلى الصلاة bala ce babi zai magana akan zakkan kono zakkan fiddakai zakkan da ake fitarwa bayan a lokacin da aka ce an ga watan sallah ko ranar sallah ranar karamar sallah bayan an gaba azubar babana hadisi daga abdullahi ibn umar allah ta'ala ya da su duka shi da babansa ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fallanta zakkan fidda kai ko kuma zakkar ramabana ga mutum wato namiji mace yantacce da kuma wanda yake bawa a fitar da sa'i na dabino ko sa'i na alkama sha'iri ibn umar ke cewa shi ke dan mutane sai suka wato bar abinda suke fitarwa na sa'i suka juya da akalansu zuwa fitar da rabin sa'i na burri burri shine alkama na samarawi ya kasar sham abdu insha Allah sai ta kan wannan masala a ala sadiri wal kabiri kuma zalla ya ƙara cewa farali ne wannan zakka a fidda ita ga karamin yaro da babba a wani lafazi ya ce an tu'adda qabla khurujin nasi ila salah cewa a fitar da wannan zakka din kafin mutane su fita zuwa wajen masallatan su in za su sallah da musallar idi a malam wannan hadisai guda biyu su ne kawo mana game da zakkan fidda kai zakkan kono da ake faɗa ya kawo hadisin abdullahi da umar ya kuma kawo mana hadisi na hadisi na abu sa'id al-khudri kai kai kai kai babban nan ko ka tashi ka fita ko kuma ka sa su sishu a sadaqatul fitr zakan fit da kai zakan fit da kai haka an kira ta zakan fit da kai ko zakatul fitr al fitr shine lokacin da aka sha ruwa kuma da wasu muna cewa shan ruwa aka sha ruwa aka zama za a yi azumi a ranar ba shi ne alfitar so kamar zakan shan ruwa su aka suke kira wannan alfitar sai zama ana maganan wato alfitar min ramadan shan ruwa daga azumin ramadan mutum zai ci abinci bayan da ta yayi wata daya baya cin abinci da yini to wannan shi ne yasa aka sanya masa sadaqatul fitr wannan alfitar ishara ce zuwa ga wato zakana na ramadan zakka wato na bayan azumin ramadana wannan shine abin da galibin malamai suka fi tafiya zuwa gare shi sai dai ibnu qutayba ad-dinawari yana cewa na al-fitr zai zama zabi na al-fitra ne na al-fitr na al-fitr zai zama shine wato al-fitr min ramadan wannan shine jumhurin malamai wato shine kamar kace zakka na shan ruwa shan ruwa da muke faɗa da Hausa to sai ibn qutayba yake cewa zai zama al-fitr wannan ya zama ma'ana ce ta jam'i ne na al-fitra sai ya zama kaman al-fitra yana nufin rai shi kan mutum shi kankin kansa baki daya to sai ya zama in kace zakatul fitr kaman kace zakatul nufusi zakatul fitr shine zakka na na wato kamar tsarkake kanka daga azumin da kai kamar ibn qutayba ya dauko wannan daga hadisin da yazo hadisin Abdullahi dan Abbas da yazo a cikin as-sunan Abdullahi dan Abbas yake cewa فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أهرة للصائم manzo Allah ya fallanta zakan fiddakai saboda zama tsarkaka ga mai azumi yace tsarkaka ga mai azumi kaga tsohortan da sai mai zakka kuma da ba da su tsarkaka sai zama alfitar sai zama kamar a wajen ibnu qutayba ana maganan jukkunan masu azumi din ya zama tsarkakan su shine zakatul fitr wanda haka ya fassara a cikin hadisin mazala yake cewa Allah ya shar'anta mazala ya fallanta zakkan da kai idan mazan tsarkaka mai azumi minan lagawi saboda lagawu da aka da aka yi wasu ya tashan magana da aka yi ko mangana na batsa ko an lagawu shi ya tashan magana sai an rafa magana ta batsa wa tu'ma lil masakin kuma saboda wanda ba su da fakire su samu su ci abinci a wannan yini da ba a san kowa ya shiga cin garari ko bukata bana daha qabla salati duk wanda yayi wannan zakkan kafin sallah هي زكاة مقبولة زكاة إذا أنكر أمسا ومن أداها بعد الصلاة وأن المباير باين صلى فهي صدقة من الصدقة جاري صدقة لكن صدقوك أما دي باشتش زكاة الفطر إن ذا أنكر أمسا با وأنا ذا مزو إن شاء الله بمغانا أكام وأن نقبع لا حديث أبلاي لا حديث أبلاي لا أباد تنقر شان حديث النبالي يكامنا فأما دي الحافظ ابن حجر ينا تشوى زكاة الفطر abinda malamai jamhuri suka tafiya akai ana maganar zakata shan ruwa shan ruwa daga azumi wannan shine abinda yafi ya fi wakana a maganar malamai kuma yake cewa wasu daga cikin hanyoyin wannan hadisin sun zo cewa wato alfitar min ramadan alfitar min ramadan to kaga ya riga zo da wannan lafazi din shi tsofarkan lissa'imi shi ma dai haka din ne ba ne sai yake da wannan ma'anar ba to sai fara kawo hadisin abdullahi dan umar hadisin abdullahi dan umar as-sahih ya sa yana cikin as-sahihaini wal bukhari da muslim sun fitar da shi ta hanyoyi da dama ta hanyoyin malik ibn anas al'imam ta hanyoyin umar ibn nafi' maula ibn umar ta hanyar allaitu ibn sa'ad babban malami ɗan ƙasan masar ta hanyar musa ibn uquba babban malami malamin imam malik shi ma ya rawato hadisin sai kuma ayyub ibn abi tayyima as-sikhtiyani sai kuma ubaidullahi al-umari da dai sauran malamai duka suna rawaito shi ta hanyar nafi' maula ibn umar baran abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar da wannan isnadi da mala ya kawo da wannan lafazi din amma dai wannan lafazin da mala ya kawo lafazi ne na Hamad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri daga Ayyub as-Sakhtiyani wannan lafazi da muka kawo lafazin Malik sai ya dan bata kadan amma ba wai bambanci ne mai yawa ba bambanci ne kawai na wani lokaci a ce zaka wani wuri a ce sadaka dan ya ce sadaqatul fitr amma su a wajen suka ce zakatul fitr so duk wani abu ne abu ɗaya ne sadaqatul fitr shine zakatul fitr ne wannan babu babu wani babu wata matsala Abdullahi dan Umar yake cewa faraba Rasulullahi sadaqatal fitr manzo Allah ya farlanta wato zakka na fidda kai aw qala ramadan ko kuma yace ya farlanta zakka na na ramadan wannan shakka kamar da na faɗa shakka ce da Ayyubu Sikhtiyani shi yayi shine yayi riwayar Ahmad ibn Zaid daga ayyubu sikhtiyani ke cewa ko dai ibnu umar ya ce zakkan fi da kai ne ko zakara babana ko wani aka faɗa ayyubu sikhtiyani yana da bada hadisin duka a irin wannan siga guda biyu in an duba sai usul za a ga yanda shi yazid ibnu zurai al-basri shi ma ke rawaito daga ayyub amma sai ce sadaqata ramadan bai yi ce sadaqatu al-fitr ba dan haka ayyub shi ke kawo wannan lafazan guda biyu inda tanjibali haka wani lokaci amfani da wannan wani lokaci amfani da wancan fadin manzala fadin Abdullahi da Umar yake cewa manzala ya fallanta zakkan fidda kai faraba in kuma haka ya faɗa ce faraba ya farlanta to malamai sun ciro daga wannan gaba na wannan hadisi da ire-iren sa irin hadisin Abdullahi dan Abbas da a cikin as-sunan jamaahiru ahlul ilm sun tafi akan cewa wannan lafazi yana nuni zuwa ga cewa zakkan fidda kai farilla ce farilla ce wajiba ga duk wani wanda ke da dama zai iya fitar waye dole sai ya fitar da shi in bai fitar ba yana da zunubi kuma ana ana masa bashi wannan sun dauko wannan kalma na faraba kuma ta zo wannan ta guda da wannan lafazi wannan lafazi din a harasan sahabbai suna in za su yi ta'abidi da zakar fidaka suna cewa an fallanta musu an farlanta musu mazala ya fallanta musu to cewa ko farali ne wannan wannan shine galibin abin da al'aimatul arba'a da sauran manyan malamai da mahiru ahlul ilm ba ma jumhur ba suka tafi zuwa gare shi na cewa wato wajibi ne wajibi ne ko farilla ne illa su ana suna cewa wajibi su ana suna dan bambanta tsakanin wajibi da farilla wajibi dai shine idan baka zama da fara da dole sai kai shi ma dole ne ta fuskar natija amma suna cewa farali shine galibi abin da yafi a qur'ani ma an yawaita maganganunsa kamar zakka to wanda ya fi ya wajibi sa yafi karfi akan zakar da kai misali to zai ce to wannan sai saku kasa zama wajib ba fard ba amma wajen sauran malamai al-fardu al-wajib da abu ne daya wanda kuma wannan shine magana ma da tafi inganci wasu daga cikin malamai sun nakalto ijma'i akan cewa ijma'i ne na malamai cewa zakar da kan nan wajibi ne ba a ba samu sabani ba ibnu al-munzir da wasu daga cikin malamai sun fadi sun yi hikaito wannan ijma'i cewa babu wani malami da ya saba to amma dai da'awar cewa ijma'i ce wato an bi an mata kafin baya gaskiya akwai wasu daga cikin malamai da suka ce akwai wanda suka dan saba kadan ko mu a malikiya muna da wasu wanda suka saba kadan a ci daga cikin zahiriya ma akwai wanda suka saba daga cikin malamai manyan malaman hadisi wanda suka saba suka ce sunna ce muakkada akwai ibnu ulayya babban malami isma'il ibnu ibrahim ibnu ulayya babban malamin hadisi ne wannan shi ya saba ya ce sunna ce muakkada ba wajibcin ta dan an dan rage mata girma musamman lokacin da aka fallanta zakkan wajibcin zakka wannan wasu daga cikin malamai suna faɗa haka kusan shi zakkan fi da kai shi a ita a shekara ta biyu aka aka fallanta da ita ma to amma wasu na cewa an riga fallanta ta sannan kuma aka fallanta zakan wajibi to zakan wajibi kaga da yanzu sai ya rage suke cewa sai ya rage ma zakan fi da kai karfi ilma kalmar sunna ce muakkada sunna ce muakkada sunna bai karfi wanda idan mutum inda wani lokaci bai danyi masu ɗaya ba za a ce masa wani abu ba wata ba dai a malikiya malikiya suka ce sunna muakkada shine wato abinda idan so ɗaya baka danyi ba to wani ana iya maka uzuri amma idan ka zama aikin ka kenan in yi to wanda za a iya zama a samu alhaki ko ma a ce a maka kuwa wannan shine abin da su suna mu'akara take a wajen malikiya shi da wani lokaci za ka ga suka ce suna mu'akara su ne can gaba wani maliki take salatin wajiba kamar salatul idi za ku ga a wajen malikiya salatin wajiba suke kiranta ko suna mu'akkada su a wajen su ba wai ka kafa da mana ce suna wai shi in ka ga maka yabaccin ka su a wajen malikiya suke suna mu'akkada ba aka suke nufi ba dole ce suna mu'akkada shine abinda yake inda wani dan abu zai dangi to maka in baka je ba to yanda za a damu dan baka yi ba bai kai wato bai kai farali ba za a dage kin kyale ka amma yana ba sunnan ka kenan kai kin bari kai barin sunnan wannan sunnan ga kai ba kai ta baki da to wannan ma suna iya cewa akwai zunubi akwai alaki ko ma su ci ayi kuba za ga mari ya da irin wannan maganar sun san gaskiya a maganganun sa sannan kuma alhamdu ibn hajar al-asqalani yana cewa daga cikin wannan malamai da suka ce ba ba wa dole bane akwai Abubakar Abdurrahman ibn Kisan al-Asab al-Mu'tazili Allah ba mu'tazili ne shi ma ra'ayi sa bai da wani ra'ayi bai da wani kima a wajen mu amma shi ma dai ya tafi akan cewa da kafe da kai ba dole bane sannan akwai hikaya da aka rawaito daga Ashabu malamin Malikiya shi ma ce sunna mu'akkada in ya bi ra'ayin malamin sa Malik sunna mu'akkada gab take da wajibi ko farali to wannan kaga Allah ainihin ra'as wannan ba nesa yake ba in kuma yana magana musahabi ne to wannan kuma gaskiya ya sa a malaman malikiya din shi kansa wannan ashabu shi kaga ana iya samu mutum ba maliki ne amma malamin malikiya ne sosai sai sa a maliki ana samu sosai ana samu wannan abu ne wanda yake yana faruwa ga wanda ya san ilimi ibn abdul bar ya hikaito daga wasu daga cikin ahlul zahir cewa suna cewa wannan zakafi da kai ba dole bane to ahlul zahir ni ban san ban san yanzu menene ja su zahiriya su sune masu tsayawa akan doran nasi su ba sa gaba sa baya labarin magana cewa ya fara a cewa aka fara da rasulullahi farar alfarbu aka faɗa to me ku ce ko ba wajibi bane har ina mamakin yadda zai zama ahlul zahir ya zama wato masu bin mazhabin dawud zahiri ya zama su ce wasu wannan an ba dole bane to amma dai a cikin at-tamhid ibn abdul bar ya kawo ya kawo wannan magana game da su daga cikin malaman malikiya wanda su ma suka faɗi wannan magana da akwai abubakar muhammad ibn muhammad ibn washa ibn labbat al-maliki al-maghribi wannan shi an ce ya faɗi cewa shi a wajen sunna ce sannan kuma ibn jarir al-tabari ya yi kaito daga kais ibn sa'ad ibn ubada cewa shi ma ya tafi akan cewa wato wajabcin zakanfi da kai an yi nasahin sa wato an rage mishi karfi to wannan dai na kawo shi saboda mutane su fahimci in sun ji wani malami ya ce sunna ce ba aka da kansu ma baki duk da wannan ba shi ne aiki ya fi wakana a kai ba magana ta daidai ita ce zakan fi da kai wajibi ne zakan fi da kai wajibi ne kowa sai ya fitar da shi wanda ke dama ubangiji ba za na cewa aka farada rasulullahi sabai cewa suka yi farada rasulullahi ba za na ya fallanta abinda Allah ba za na ya fallanta da abinda Allah ya fallanta duk ɗaya ne a cikin hadisi ba za na cewa ala ubitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani qur'ani da kusan kwacin sa tare da shi abinda Allah ya ce haramun ne ba za na ce haramun ne to ya zama haramun abinda Allah ya ce a farali da wajibi ne shi wa zana zai ce wajibi ne to ya zama wajibi ko da a qur'ani ba ce mana wajibi ba to lallai wannan wajibi ne tunda inda ubangiji ya alakanta mu ya sada mu da manzo Allah ne dan ya mana bayanin wannan shari'a din wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai cewa kafi da kai wannan wajibi ne shi za al-bukhari da ya tashi a cikin littafin sa za a duba sai aga sai da ya kawo babin fidakai sai ya fara kawo magana malamai da suka ce wajibi ne ya kawo magana abul aliya rufai ibn mihran ar-riyahi ya kawo magana abba ibn abi rabah ya kawo magana muhammad ibn zaid duk sun ce fariba duk farali ne ga kowa sai ya fitar da zakat da kai wannan ruwayoyi su suna cikin musannad na abdurrazzaq as-sanai da kuma ruwaya ce tana cikin ibn abi shayba musamman na ibn sirin da da da abul aliya ibn umar yake cewa faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadaqat al-fitr aw qala ramadana ala al-zakari wal untha maza Allah ya fallanta zakkan fidda kai ga namiji wannan namiji duk wani wanda ke baligi ne dole sai da zakkansa wanda kuma yake ya riga ya fita gandun mahaifinsa to ba dole mahaifinsa ya fita mishi da zakka ba wanda kuma yake yana cikin gandun mahaifinsa ne shi karamin yaro ne to har yanzu dai wannan wajibci tana kan wannan yaron wajibci na kan wannan yaron sai dai shi man ya mudu alaihi shi ba ya masa da yake ci da shi shi ne fitar masa da shi wanda dole ne dole sai an fitar masa da shi in ba a fitar masa da shi ba da gangan kuma ana da dama to ana ana ana bi ba shi in ya girma sai ya je ya biya ya ji labarin an ce akwai wani lokaci ana da dama a fitar ba a fitar ba malamai sun ce wannan tunda hakki hakki ne da yadda hakkin ɗan adam yana kai akai dole sai an biya amma wanda ko ya riga ya zama ya riga ya shekare a cikin gida kawai dai ana dan bashi dan abinci ne ya ci amma duk sauran abubuwan sa cin sa suturan sa a kasuwa yake zuwa yana dan cin abinci yana siyan wayoyin sa irin Apple Apple din nan iPhone iPhone ne ko iPhone ɗan dubu ɗari biyar to shi kenan ba ya fusa ya ga dama in ya zo sai ce to ai shi kenan alhamdulillah tunda kana siyan iPhone sai ka zo kai baka da kafi da kai ka niyya yake ji kai ba wannan babu ne bi magana nan da ya ce faraba ala zakari akan na namiji sai yana sai ya fitar da shi ko baya so kuwa idan baya so shi fitar masa da shi sai ya fitar wal unta da kuma wato mace ita ba wajibi ne akan ta mace sai an fitar mata da shi ko kuma sai ta fitar da shi in tana da in tana da dama akwai mutawa na malamai da suka yi akan mai aure da wacce ba ta da aure ita wacce ba ta da aure wacce take tana da kudinta ita ma shikenan in ta ga dama za ta iya fitar mata za ta iya fitar ma makanta da zakkan da kai din musamman idan wanda yake take karkashin sa waliyin ta ba shi da karfi ita ce ita ce hajiyan birni shi da ma dai dan dai zama waliyin ta ne za a cika ce ba ta da waliyi in an je magana aure zai je ya karba aurenta amma ita ita hajiya ce ta zai tafsan makanta ita ma ba magana ta zo ta ce ai shi ai ita tana karkashin baba ko tana karkashin babba a ba babba ba yi da kudi sai a zo a yi ta yi ka sosai a fitar sosai a to wanda sai ta fitar makanta amma wata take da aure wata take da aure malamai sun dan tattauna akan wannan wata take da aure shin za ta fitar makanta ne ko mijinta ne zai fitar mata zai fitar mata a akwai wasu daga cikin malamai imamu sauri imamu abu hanifa suka ce wajibcin tana kanta ne ita ko ko mai aure ce wannan wajibcin yana kanta ne to za ka za a je a duba ne a gari yaya kina da kuɗi ko ba ki da shi da ce ba da shi saboda suka ce ba shi da alaka da ciyarwa tunda ai ai inda ba musulma ba ce matar tasa ai ba shi da dama ya fita mata da zakan da kai to amma cewa dole sai ya yi mata sai ya ce da ita in ita matarsa ba musulma ba ce amma cewa dole dole ne sai ya ce da ita amma ga fitar mata da zakan da kai ai ba dama ya fitar mata da zakan da kai inda ba musulma ba ce ba ta shi ga bambanci in ji malamai to kaga a tunda wannan wajibin mu tsaye da shi ka kawo ita mata in tana da dama ta fitar in ba ta da dama to da ina wannan magana ta dai amfani na wani lokaci za ka ga duk matan sai ka ga a kusa ita tice take tice kawai take yi abin da take dauka ba ta dubu hamsin ba ta kai ka ɗauka ɗari da hamsin amma kuma sai da ji aikin hajji sau biyu ba kai baka je ba saboda abubuwa sun ce ba kuɗi kai tsoron zo an ga akwai matsala wannan ana iya ɗaukar magana su a sauri da magana su abu hanifa amma malik ibn anas imam shafi'i da allah ibn sa'ad da ahmad ibn hanbal isa ibn rahawiya da yawa da mutum malamai suna cewa a'a a riskar da shi da maganar ciyarwa mace an riga an saka tana ƙarƙashin mai ita ne to tunda dai haka aka saba shi ya fitar mata ilhaqan bin nafaqa saboda a riskar da shi da ciyarwa to galibi wannan muna suranta mata na wancan lokacin ne mata na wancan lokacin galibi sadar alin suke a cikin gidajensu sai abin birajen suka ɗauko suka ba su ko ba wai ba sa ba to tijara ba ne ba sa wai ciniki ne ba suna yi amma kuma za ka galibi ba ciniki ne wanda zai zama mai dan mai tada hankali ba inda mata mu yanzu suke yi sau da haka wannan ba ce namiji ya fitar kaga abu da yamin ba da abu da tun daga shi na fitar ba yaransa ƙanana ba ai an ce dole shi shi zai fitar saboda wannan maganan a duka babu wani ba wasu nesa da juna ba ne ba abin da yake dai idan namijin dai ba shi da kuɗi masu tana da kuɗi za ta fitar makanta in kuma in kuma yana da kuɗi shi ke ci da tana son gandun da ne sai ya fitar mata wannan shi ne wanda ke al'ahuwa kuma zai fitar ma duk wani wanda yake cin gandunsa shi ne manya munu alaihi duk wani wanda yake cin gandunsa to zai iya fitar masa da shi wannan haka yake a wajen malamai to galibin da shi kuma ga baki ɗaya zama ko galibin nan gana ba ku da wannan wuta wanda da muka tsina kaduna da sauran wajeje nan ne aka samu shekarar reba lagage amma tunda ba koya mishi neman kuɗi ba an ce sai an yi wannan boko boko kuma yanzu ba samu ba a ci ba ta ci yanzu boko ba ta ci to sai a gaba kawai ka ga yaro ya kai safa shekara talatin ba wata sana'ar kirki sai dai ya je ya danga maka yawo haka yana yana sanda inuwa da kuma yana kashe yana zaman kashe wando to irin wannan shi ya za a yi gashi ba shi da komi shi ba wannan zai a dawo da shi cikin gandu kuma sai a dawo da shi cikin gandu ai ba koya mishi sana'a bane da haka mishi sana'a sai ka sallame shi amma yanzu ka za ka sai ne ya fita ba shi shi ba shi ba iya yin komi a wajen ba a wajen ba ana samu sosai ko ga wanda shi za ka kashe ka 30 ma da yan kai shi ko 30 musamman dai to ko aure sai ka mishi in kai wata in ka mishi auren mata sai ka sai ka sai ka sai ka rike mishi mata har har ya tashi tukuna a samu aiki galibi mutanen mu sai yanzu suke tashi suna hakora su koyi sana'a irin naku ko mu san da muke makaranta ai mu hamba wakin makanawa muke na cewa yanzu kai dinnan sana'a kake yi kana samun kuɗaɗe a lokacin mun tashi zamu sana'a ba mu ai ba ai cewa za a yi za ka lalace ko wani abu to ba za ka kasu muke na yanzu to amma yanzu abu ya canja ko ina yanzu ba kuɗi boko ba ta kawo komi a tashi a sana'a kawai za a koya gara sana'a wanda shi ne mafita a walhurri walmamluk kuma wajibi ne ga wanda ke yantacce wanda ke yantacce wanda sai amsan mashi da shi da kuma wanda ake bake bawa bawa idan sun in yana da wadata ka ba shi dama yana iya zuwa wani wasu awanni ya je aikin kwadugon sai samu kuɗin da zai sarrafa shi ma to wanda zai fitar ma kansa in kuma shi magandun ka yake ci duk abin da je samo kai tun daga safi har dare aikin ka yake yi to wannan an gandun ka ke ci wannan shi ma wajibi ne akan ka kafar masa da shi a lafazin shi a nan a wannan lafazi na ayyub a can ƙarshe ne aka ce ala sarri wal kabiri da kuma karami da babba su imam maliku sun ka kawo dauru suka ce wasu sarri wal kabiri da kuma karami da babba karamin yaro wannan la ishkala fi wannan ba abin da zai iya yi yaro ai ba abin da zai iya yi wannan yana karkashin mahaifinsa babba kuma wannan shi ne dole shi ma sai ya fitar yana da dama idan kuma ba shi da dama ba zai iya fitarwa ba kamar iyaye misali wanda suka riga suka gajiya ɗansu ya miƙe to wannan shi ke nan sai ɗansa ya fitar masu wannan wajibi ɗansa sai ya fitar masu ba zai zo cewa ai shi yana da iyali ba ai akwai lokaci za ta iya juyewa kai kanka iyalanka za ka iya jinkitar da suka gabatar da iyayenka za ta iya juyewa wani lokaci don mutane ba sa fahimtar haka lamarin iyaye lamari ne mai girma ba su da dama wannan ba su iya ciye da kansu ba dole ka ci da su ba za su iya ba da zakamfi da kai ba dole ka ba da zakamfi da kai a madadin su wannan wajibi ne sai magana za ki magana akan uwa da uba in ya zo an abu ya zama sai da a yi ɗaya daga ciki wa za a fara gabatar fa uwar ko uban za mu tattauna insha Allah ibn umar yake sa'an min tamar ya abdar da sa'i na dabino sa'an min tamar wannan yana nuna maka cewa dabino a wajen larabawa abinci ne yanda kake cin shinkafanka ka kosha kake cin dabino su koshi sosai su abinci da a wajen su shi za aka ce sa'an min tamr saboda ba ba zai yi aka ji kaftar da zakafi da kai da wani abin da ba abinci ba abin da jama'a ba ci suke yi ba ka je ka dauko kayan miya ka ce zaka bayar ko ka dauko wani abin da yake makamashi ne ana ana hadawa ne da shi ko sukari ko wani abu wani dan makamashi ne wanda duk ba a ba ka kona kaftar da shi a matsayin abinci abinci za ka fitar da shi madara abinci ne akwai alaƙa a gaba ai da shi ba da zai kawo da shi a can gaba bari sai mu tattauna kan madara shi kuma ita kuma sa'an min tamr wato sa'i na na wato dabino as-sa' shine mudu guda hudu arba'atu amdad mudu guda na mudun nabi da ake faɗa mudun nabi mudu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mudu na ma'aiki wajen kaddarawa in kana baka san ya baka wuya kawai shi da abin da malamai ke faɗa mil'ul kaffaini al-mu'tadilataini ka cika hannu ka dumbuzo shi da hannunka wanda suke madaidaita ba wanda yake hannunsa ya wuce misali ba ba kuma wanda yake hannun shi karami ne ba madaidaita ji malamai saboda kar a jina abin akan madaidaita maza Allah shi me yasa suka ce madaidaita saboda maza Allah shi shi wato a kadakiya ne raba tun min rijal maza Allah shi ba zagalako ke bane shi kuma ba dan da kurkushi ne ba a kadakiya ne sai dai ya fi kusa da masu tsawo kuma shi sallallahu alaihi wasallam da haka shi da abin da zai diba a hannunsa kaga shine dai abin da galibin mutane su wasu yi ba za ka ƙara ne zama kaɗan ne ko ya wato gazawan kaɗan kaɗan ce shi za malamai suka ce a bilul kafai ne al-mu'tadi na tayi wasu na kaddara shi da gram ko wani abu ko ɗari shi da tamanin ko wani abu wannan dai wannan dai abin da faɗa wanda shine abin da ya fi kusa da juna in an je an gwada ta mudu ɗaya to in kayi ɗaya biyu uku hudu mutum ɗaya kenan shi kenan sai ka auna shi a wani waje kwanan da ka gani alaman gashi inda sai ka yi alama ka ce to wannan shi da mutum daya to shikenan kaga ba sai ka danda kawowa da hannu da hannu ba sai ka ga inda wannan kwana ya tsaya sai ka ta sai ka ta dakowa kana sawa yawa wannan ne hannunka cikin hannunka guda hudu shine sa'i daya sa'i dai kuma shi ake baka ba miskini daya wannan shine abinda abinda wannan hadisi suke yake yake gwada mana a ausa abin sha'ir ko kuma sa'i na sha'ir sha'ir alkama ce abin da muke ce muke ce shari'ar alkama ce saboda zamu zo magana alburu da kuma alhimba da kuma wacce samara'u din da ake faɗa ta dan bambanta wasu daga cikin malamai suka dan bambanta wataƙila mu ma kuma muka zo mu tambaya mu ji wai basmati wai basmati masu cin basmati akwai bambanci da shinkafan mu ne na nan misali ta fuskar nauyi da yawa test ne kawai test ne kawai dan nauyi ne kawai amma misali a kwano ko a wurin dafawa da ba bambanci a ba mata kuɗi da ɗaya ba mata kima yanzu na san da mata kima mata kima ina ba ina kuma ba ba ba cin basmata sai manya a ƙasa da mata kima eh menene ne mata ya bu wannan to ina da za mu za mu sai a take mutu ita a basmata ita ba ita a basmatin ba duk banda shinkafa ai ba shinkafa da ma akwai auki a eh misali basmatin shinkafa da basmati menene bambanci da da da shinkafa auki nake magana ne yanzu misali yanzu basmati gwangwani za ta yi gwangwani biyan shinkafa mu ba ta yi ba da kai ba to to za mu zo insha Allah magana ta gaba a can gaba za ku ga Ibn Umar da ce fa adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin wato mutane sai suka kauce daga barin fitar da sa'i na sha'iri da sa'i na dabino zuwa ga rabin sa'i na albur albur shine wato wa alkama ta wacce take al-samra yar sham a wancan lokaci galibi ba shi da yawa ba wannan alburu ba da yawa wata iri ce ta alkaba wacce take tafiru sosai ita kamar alkaba ne da muke fara wani alkabutu alkaba to shi dai ai shi ya fi a sha'ir ya fi shi haske to shi alkabutu ne shi a samara'u ne sosai to sai zama na yana in an gwada shi da tsakanin shi da da shi a sha'ir wani lokaci yana zama ya fi shi kima kuma ya fi shi yawa to shine wasu daga cikin shi Abdullahi Abubakar cewa sai mutane suka koma suna cewa suna fitar da rabin albur na rabin sa'i na albur makofin sa'i na atamr da sha'ir saboda mai saboda bambancin yawa da kima wannan shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yayi magana a gaba magana su Muawiya da sauransu wannan wasu daga cikin magabata sun yi haka za mu ji za mu ji hujjar su mutanen Madina wanda suke gefen su za mu ji hujjar da suke faɗa akan wannan ya halatta ko bai halatta ba Abu Sa'id al-Khudri shi da ganin shi shi san kashi kashi za ku ji fa la azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ajr rasulillah sai ni dai ba zan fitar kawai wani zai kawo min canji ba ina fitar ba da manzo Allah ya ce a fitar haka nake fitarwa ne ko burri ba samu nisa ina ke fitarwa ba zan fara fitar da nisfu sa wannan magana magana sa ce ra'ayin sa ne in muka zo za mu ji ra'ayin malamai akan wannan a wannan magana cewa za a fitar da karamin yaro da babba as-saghir wannan kankantan da ake magana har zai shafi wanda yake ciki magana mafi inganci bai shafi wanda yake ciki ba sai dai in zaka yi babu musahabbi musahabi tunda shi ma yana karkashin ka ne da arzikin ka yake dabbala arzikin da ubangiji ya baka Imam Muhammad yayi istihbabi yake yana cewa wanda ke ciki ba laifi ana iya fitar masa da shi saboda wasu daga cikin magabata sun yi haka in an fitar to wannan an kyauta in an fitar ma wanda yake janin ne wanda yake a cikin ciki yake dan dan ba haife shi ba amma dai ana dai sa da za a haife shi kwana kwanan nan to wannan babu laifi malamai sun ce aka yi haka to wannan yayi daidai insha Allah ta'ala to wane ne wannan sadaka take wajabta a kansa wannan sadaka tana wajabta ne ga na farko musulmi na farko musulmi cewa musulmi wannan abu ne wanda malamin suka ijimai a kansa akwai riwaya da ake da aka zo a malik ibn anas da ya faɗa cewa mazalla ya farlanta wannan sadaka din ala zakari wal unsa yace min al muslim ala sagiri wal kabir yace min al muslimina daga cikin musulmai imam malik ya kawo wannan karin ba shi karara cewa wato ana magana daga cikin musulmai sai da malamai suna ganin wannan malik yayi yayi kari ne ziyarta bayanin yake yi a karan kansa kari na bayani yake yi a matsayin wani abu da aka ijma'i akai ko ko a dai haka dai riwayar ta zo daga abdullahi dan umar wasu daga cikin malamai sun kokarin cewa malik shi kadai ya kadai ta da wannan to amma malik shi kansa ko shi kada ya kaɗai da aishi imam ne imamu ne tuka sabtun ne tuka kuma wannan ana kiranta wato ƙari na ƙarin bayani ƙari ne ya kawo amma wata take cika sa labarin ba wai tana cin karo da labarin ba ne balle kuma ba ba shi kada ya kaɗai da wannan maganar ba wannan ƙarin minal musulmi na akwai wasu daga cikin amintattu da suka ruwaito irin wannan akwai umar ibn nafi dan nafi maula ibn umar din akwai abu haq ibn uthman ibn al-hizami al-madani akwai kafir ibn farqat akwai yunus ibn zid al-aidi ash-shami wanda duka sun yi tare da mali wajen kawo mil musulmina da haka ruwaya ce wacce take tabbatacciya a banda shi kuma sai wanda yake da mallakin abin da zai ci wanda yake da mallakin abin da zai ci ranar idi daren idi da ranar idi wataƙila babu ci har da ma wato abin da yin da zai zo bayan idi tunda dama don me aka ce ya ba muskinin duk matsalin masakin aka ce saboda su ci abinci ranar idi to kai ba ka da abincin idi kuma kaji ka bayar to ka zama kayan muskinin ai sai da ka ga sai a zama an yi an wani an yi wato abin bai tafi daidai ba sai da wanda ba shi da wannan to amma in ya zama yana da fabil wani ƙari akan akan wato akan abincinsa ƙari akan abincinsa ba wai shi ne da ranar wata ɗaya ba ba shi ba da zai magana ba suna magana fadilu qutihi ƙari rara akan abincinsa shi da zai ci wa qutu man yanu man yamuru alaihi da kuma abincin wanda ke ciyarwa ya da wani rara akalla da ranar idi da kuma wato yinin yinin idin shi kansa daren idi da kuma yinin idin wata kila ma muku ce in ya kara ma da ma inda san a kwanakin wannan guda wannan kwanakin ai kwanakin sallah ana bukatar abinci saboda wanda wanda za su zo maka ziyara da sauransu in babu abinci da ake abinci gidan ai bada ina abin ba kanta babu abinci to wanda ba shi da yanzu kaga shi kenan shi miskini ne in kuma yana da shi kaga shi kenan sai je ya fitar wannan shine abin da malamai ke magana mala yace wa fi lafzin a wani lafazi an tu'adda qabla khurujin nas ila salati in za a fada wannan a fitar da ita kafin mutane su fita wajen sallah masallatansu su a wannan lafazi na umar ibn nafi maula ibn umar shine ya kawo wannan karin a cikin sahihai din yake cewa qabla an tuadda an tuadda qabla khurujin nas ila salati wannan lafazin sa ne kuma lafazin ai ya zo shi ma eh, lafazin ibnu abbas muka kawo dazu cewa man addaha qabla salati wanda ya fitar da ita kabanin sallah to lalle ya fitar da ita wato fa ya zakatun maqbula lalle zakati karbabbiya wa man addaha ba'da salati wanda wai bayar da ita bayan sallah fa hiya sadaqatun min sadaqati sadaka ce daga cikin sadakoka to cewa qabla khurujin nasi ila salati kafin mutane su fita zuwa ga masallata wannan yana ranar safin idi kenan safin idi shi da wasu daga cikin malamai suka suka ce lokacin da take wajabta akan mutane shi daga lokacin da alfiji da ke to na ranar idi sai da dama daga shi ana shirye daga shi sai zuwa idi yayi to daga lokacin alfiji da ke to lokacin wajabci ya fara duk wanda bai fitar ba ya bari har idi ya ya shuɗe to kuma ya da zanibi kenan wannan shi ne abin da malamai ke faɗa wannan shi ne maganar malik ibn anas ɗaya daga cikin ruwayoyi ake ruwaitowa daga wajensa kuma ta ce maganar abu hanifa ta ce maganar imamu shafi'i a ɗaya daga cikin fatawoyinsa fatawarsa wacce take da daɗiyar fatawar duka suna cewa a fitar da lokacin wajabci shine lokacin da alfiji da kito da kuma wata fatawa da suke cewa akwai wanda suke cewa gabanin zuwa sallah ana maganar a wato a tun da tun a ranar idin ranar idi shi ne kenan a tun a daren idi daren idi shi kenan dan da aka ga wata 29 aka ce an ga wata to tun daga nan ai kaga daren ba daren Ramadan ba kenan ko ya zama daren idi kuma ya zama daren daren wato Shawwal to a wannan daren Shawwal din tun daga lokacin da da dare in aka ce maka an gani inda wani lokaci za ga ana yi ana zuwa ana za ga dare aka ce to an ce an ga wata da dare sai ana ta kaiwa ma mutane to wannan wasu daga cikin malamai sun faɗi haka amma dai ruwaya ce daga malik ita ma malik shi ma ya faɗi wannan magana ya ce ana iya fitarwa tun daga lailatul idi daren daren idi din ruwaya ce daga malik ibn anas kuma ya shi ne mazhabin at-tauri sufyan ibn sa'id at-tauri mazhabin imam ahmad imam isa ibn rahawiya kuma ita ce fatawar shafi'i a sabuwar fatawarsa wannan dai duka abin da a luce yake insha Allah don da mutum yayi yayi sai dai wani lokaci mutum ya bayar da shi ya bayar da wurin ya fi kubutar da mutum daga sakaci galibi ranar iri ranar iri za ga mutum ya shagata da wasu abubuwa da za a tafi iri za a yi wanka za a yi waya kanka ce ko zai ga kana fitowa ka daga kawai an cika gari ya cika fal wala ka je ka gani ka ba ba balle ka kan ka samu shi kofa to da ila ka fitar da shi tun a daren iri wannan ya fi ya fi daidai to akwai akwai wanda suke cewa ana yafta da shi da ana kwana ɗaya ko kwana biyu abdullahi dan umar yana wannan wasu daga cikin malaman madina suna yi ruwayan cewa yana yana wannan ake tana cikin sahihi na ibnu quzaima ruwaya ce da yake rawaitowa ta hanyar abdul waris ibn sa'id at-tanuqi daga ayyub as-sikhtiyani yake cewa yau shari'a abdullahi dan umar yake fitar da shi zakkan fit da kansa sai suka ce yace idza qa'ada al-amilu daga lokacin da wanda imam ya sanya shi gwamnatin madina ya sanya shi ne mai karban masa daga kusa ka ke yi ita zakka fa baka zuwa kace zaka sarfe kadai ka kaida sai dai idan garin ku ba gari ne wanda ake shari'a ba wanda kuma sama gashi da ba sai ka bar abin ka amma ka kaida har zakan fi da kai akan je ne limamai su sanya wasu mutane masu karba eh sai dai misali idan kana ganin cewa karka ka aje a shigar bibi kai wakafin ka bai samu ba wata kila in ka bashi wannan kai gaggauta bashi saboda kana ganin shi hu bukata to wannan sai zama shi ya fi cancanta da sadakanka wannan babu laifi insha Allah ta'ala to shine suke cewa idza fa'ada al'abidu lokacin da shi mai aikin sarki ya rauna ya fara karba sai suka ce tambaye shi ya tambaye ayyuka ce mata ya qa'udu al'amilu to shine yake zama yace qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn wani lokaci yakan zauna da kwana ɗaya ko kwana biyu abdullahi dan umar sai je ya fita abdullahi dan umar sai je ya fita da je ya aika to shi wannan kaga mazhabi ne na mutanen madina mutanen madina suna aiki sun yi aiki da wannan abdullahi dan umar wannan shine aikin da ya wakana aikin sa amma abin mamaki malik ya saba wannan aikin haka aiki na mutanen madina amma malik kuma yana hujjar aikin mutanen madina amma dai a wannan karo ya shafa musu idan idan sa to kai ce shi a kwata kwata ma shi yana ganin ma bai ma halatta abtar ba da da ma da ba wato zakafi da kan basira da idi a wajen malik eh shi ka gabatar da ita gabanin idi a gabanin ranar idi shi yana ganin malik ya ce a shi a sai dai ruwan da ake da shi na halattawa da yayi a daren idin amma shi ne magana daren idi ko ranar idi ka fita da ita wani abin da yake gabanin wannan a wajen malik bayi da sauki akan wannan yana ganin ba daidai ne ba duk da kuma haga aikin mutanen madina ba ba akan haka yawa kana ba to kaga a shi wani lokaci malik ya kasa abu aikin mutanen madina shi ma sana kan kaga wani malamin ɗalibin ilimi ya sa abu aikin mutanen madina suka zo ka daku da ka ce wai don an sa abu aikin mutanen madina wanda ya san inda ilimi yake bai kamata a ce ya ya kushe mutane akan wannan ba saboda wannan hadisi shi kansa mali ya tada a cikin motsa ma'anarsa ya tada shi a cikin motsa babu shafi shi sa shi da ya gari ma sai yake cewa to waɗannan wannan wataƙila ma shi imamu shafi har ma sai ya ma tsaurara ya wuce da iri sai yake cewa kana ya fitar da shi tun a farkon ramadana to imamu shafi in ka fitar da shi a farkon ramadana ai ka ba shi ci ya ci abincin ramadana ne ko abincin iri kenan ai abincin ramadana ka ba shi ci to ka ba shi sadakan da ake dan bayarwa ne dai to da ramadana ya zo bara dan baka je ka je ka je kai ma ka dinga azumi lafiya ne ai wannan ka ba zakat ba zakat iri ka ba shi ba shi kuma da zakatu ramadana zakatu fitr aka kira shi saboda imamu shafi'i ba za ta zama ta ta da mashiga a wurin nan ba to kuma wanda ya fita wanda magana ta fi ma rauni da ce magana abu aniba shi abu aniba ma cewa yake ba ana iya barawa ko shiga ɗaya ne ku shiga ɗaya to aka abu aniba Allah ji kansa shi kusan ya sami matsala sosan gaske na farko dai ya rasu da wuri ɗari da hamsin bayan jira ya rasu sannan kuma sai ya zama mutanen garinsa suna buƙatar yin fitawa wanda zai duka musu fitawa sauran arikusa duk sun dare sun tafi neman ilimi sai haka shi dan abin da ya samu kuma ilimin abin da dan abin da ya samu ba ina magana da yanawa bane ilimin da ya samu da yawa ko ubangiji ya mishi fahimta fiye da fiye da tasu sai zama yana yin fatawa saboda haka wani lokaci kuma yakan bada fatawa da yadda ka kai ga da fahimtar addini in dai baka da hadisan nan to wani lokaci ka bada fatawa take sabanin hadisai cewa shekara ɗaya shekara biyu kaga kaga wannan ai ba mai ba mai ba in dai Abu Hanifa ya san hadisi ai ba zai faɗi wannan maganar ba eh kwarai da gaske muna da lokaci? ta minti biyar da ishe ba to sai akwai matsala da na fara mana isharar ta ɗazu mutum ne zai fitar ma wanda yake siyan ƙarshinsa kamar iyayensa to sai zama da sai dai a ce baka ɗaya daga cikinsu ko dai uwa ko uba wanne ne za a yi wanne za a yi wanne ne ba za a yi ba wanne ne ba za a yi ba bara ba mahaifiyar shi da maza Allah an tambaye shi wani ne ya fi cancanta da kyautata wato ma'amala ta sai aka faɗi uwa su uku kafin uba malamai suka ce kaga a nan yana nuni zuwa ga cewa uwa tana da kaso uku kafin uba tukuna tana da salatu barrat tana da wato wato kyautatawa kyautayi kyautayi kyautayi su uku kafin abin nan wannan kuma malamai suka ce ai abin ba shi da wahalar fahimta shi kaga malamai suna magana cewa magana da ya faɗi kyautayi da za a ba uwa guda ko uku akwai wani abu da da take da shi wanda uba ba zai bai tarayya da ita ba na farko ɗawaniya da cikin shi namiji bai samu wannan ba na biyu haihuwa namiji bai yi wannan ba na uku ta shayar da shi daga nonanta namiji bai yi wannan ba na hudu shi ne wato a ci gaba da tarbiyyar yaron wanda kuma wanda ita ma kuma ta yi tarayya da shi in yaje ya dauko da wani karba karba shi ya ce a yi tarbiyyar dan kuma ita ma tana tarayya da shi da malamai suka ce ita tana da kaso guda uku shi yana da kaso daya to sai dai malamai suka tattaunawa akan wasu abubuwa da suke fita daga wannan akwai abubuwa da suke iya fita zama ba shi wannan ba shi ne ake magana ba idan abin yana da alaka da maganar rauninta ne wannan musan malamai sun faɗi cewa dole an gabatar da mahaifiya kuma wannan ba shi da wahala ka fahimta yau ko ƙari da ƙanwa ne a zo ana maganar rauni aka baka ruwa da kyau ka gani za ka gabatar da maslahan mace da haka ba abu ne mai wani mai wahala ba a ce za a gabatar da maslahan wa wannan wuri wanda take ta yi wahala da ɗanta a wannan amma idan abin yana alaka da kaiwa ce fa yana alaka ne da wato kula ba da kulawa kamar ciyarwa ko wani abu ko yana alaka da iko wannan ba ka da dama ka zo ka ce za ka gabatar da wata uwa ta ce yi kaza magana ce ta iko yanzu ba ake magana ce ta iko to ai uwa ba ta dama ita ma uwa da kai da in dai har tana tana auren mahaifin naka da kai da kai da su ai kuna za ku iya yanke hukunci uban ba diya su hukunci ba yana iya wannan ba to ka ga she uba ta bangaren iko da bangaren kiwama shi kuma akwai abin da za a gabatar da shi akan wannan shi yasa malamai a nan wurin ma suka sabani cewa idan idan wato a mace uwa ko kuma uba ya zama sai dai a ba guda daya to wa ya fi kamata a gabatar imam ahmad mashhurin mazhabinsa mashhurin mazhabin imam ahmad ya cewa a tun ai shi uba tun da shi ne yake da wasu a ƙarshen sa ita ma in ma ba tana auren ubanka bane to tana nan karkashin wani wanda zai mata mijinta misali tana da mutane da yawa za su yi mata amma shi wancan shi yaran da wasu kila al'umma karkashin sa in baka bashi mata wa zai mishi sai haka malamai suka ce to imamu ahmad a cikin mashhurin mazhabin sa yake cewa a fara gabatar da uba uba akan wannan akan wato akan wato uwa haka zalika wajen magana iko bai kamata ya zama ana rigima wai mutum ya dinga bugo maka waya yanzu na cewa wai ai uwa ta ce kaza uba ya ce kaza ba da Allah wa ya kamata a to ai maganar iko yanzu galibi mata maganar iko a musulunci akan ba maza ne to idan ya zama da wani abu ne da ke alaka da iko ya dauko wani abun da maza ne kawai ke iya sa baki wannan bai kamata mahaifiya ta buta ta ce wai ita ai ubanta ne uwa mafi uba ko da uban sarki ne kawai ta din kawo wannan hujjoji da Hausawa ke kawowa ba ana maganar kyautatawa ne sun zo sun gajiya sun zo sun gajiya sun zo sun gajiya su biyu wa za ka fara gabatar da shi wannan shi ake magana ko kuma dai uban mahaifin da kana da mataye da yawa shi yana da hanyoyin arzikinsa da yawa kuma da yaya da yawa ita kuma take da shi in ba kai ba sannan ka dole ka gabatar da ita a kan shi wannan su ake magana wajen hidima da wajen albazul wala ba wannan shine malamai ke magana amma ba ana magana wai ana kulli halin fi kulli waqtin ba za a gabatar da uwa akan akan uba wanda ya fahimci abin a haka to za ka ga ya sa fahimtar malamai lokuta guda uku kurasa a takaice su ne lokutan da ake fitar da wato shi wannan zakafin da kai gabanin sallah mutlaqan gabanin sallah mutlaqan a wajen malamai mafi ƙololuwansa magana ya fi in kace kwana ɗaya ko kwana biyu to wannan shine waqtul istihbab lokacin mustahabbanci sallah kwana ɗaya ko kwana biyu kana iya da kana iya fitarwa za ta iya zama kwana uku idan an yi azumi talatin wannan kuma kaga ba yana ba yana wanka bane ai misali idan ka fitar da shi a ranar ashirin takwas ashirin tara sai aka ci kwata za a yi kaga za ka zama kwana uku yake da to wannan kaga ba ba ba raɗin kanka bane ba kai kai ne akan abin da ke galibi galibi kuma wata ashirin tara ne yake yi a sadaka in ba waqtul wujub kuma waktin wudu shine gabanin sallah bayan ayi sallah asuba to wannan lokacin ya zama ya ƙara zama wajibi ma shi wannan lokacin gabanin wannan waktin istihbab ne kuma wani lokaci yin shi a gaggauce magana sa sauran malamai sa a tauri to ta da fuska a wurin saboda shi ma wanda yake wa yake talaka ya samu ya yanki talan abin da ya kamata ya tattali musamman mu abincinmu yanzu ba lokacin inda ake ci ba galibi sai an yi shishirya tukuna an yi nika an yi waye an yi kaza to ka bashi da wuri wa'azi ta ilaka rabbil tarba kai gaggawa to wannan muna sa ran ubangiji zai bada lada amma waqtul wujub shine lokacin da aka yi safiyar wannan rana din to wannan lokacin wajibci kenan uku mutum ya bari bayan ya yi salata wannan lokacin haramci kenan wannan yana da zunubi yana da zunubi amma dole sai ya fitar ba zai ce wai yanzu shi ba zai fitar ba saboda ana da ana bin sa bashi tunda hakki ne wanda yana taya hakkin wani a kansa kamar zakka ce kamar kuma ajiya ce wannan haƙƙi ne na wani wanda kira kai akai akai ba za ka ce wai dan yanzu lokaci ya wuce sai da ka ta istighfari ba a istighfari za ka yi ba dole kai istighfari amma haƙƙin wanda sai ka bayar wani an baka ajiya in an baka ajiya ka je ka sanar da ajiya ai ka ga dole sai ka dawo da shi haka da zakka in aka in mutum ya ki bada zakka to ka kama wato talaka ne ya baka ajiyan kuɗin sa da ke da ubangiji ya ce ka bashi ya baka ya ce ka riƙe a hannunka a wannan shi ne abin da ya faru shi da za ku je yana yawon faɗa cewa zakka ba wai ba ba fa wai alfarma aka talaka ba hakki sa ne ubangiji ce sai an bashi kamar ko ba a wannan a irin mamman laws a akwai akwai hakki da ake faɗa na community ko ya suke faɗa ma hakkin ne wani right na community haka in ba da yin wasu abubuwa haka ko kamfani ko wani abu ko indigenous mutane dai haka wanda suke wajen a ce su wasu an ba su in makaranta ce a ce su wasu an ba su wani wani kwata haka su ba suna sa yaran su in aiki ne sai an ba su yawa to waɗannan wanda abu ko kuma ko ko a cikin rayuwar mu yau da baya kai wannan sai da haka shi ma a sha dan addinin musulunci akwai wannan ka da dukiya kana zuwa kana samu kuma ka ka jinsi ka ji ba su wani hakkin su ne sai suka ba su to idan ma na kanta da kai haka take ita ma wannan hakkin su ne sai an ba wannan talakawa din ko da ko shekaru mutun yayi ya yi shekara biyar baya yi kawai don ganin damansa ana ana basa bashi sai a fitar da shi ko da ku shekara ashirin yayi sai a fitar da su daga baya in kuma ya ji labarin cewa wato mahaifinsa ya yi sakaci bai fitar masa bashi to ina in tashi ya girma in ya zama ya yi wannan ne saboda bashi da kuɗi ana magana fi inganci la ba ta ba al'ajis in ji malamai ya saraya ba za mu ce sai ya fitar da shi ba amma kuma in dai yana da dama to wani sai ya fitar mishi sai ya fitar da shi in kuma akwai sakaci to kuma kai ma da aka sakaci a ake kai ma sai ka fitar da shi wannan shi ne abin da malamai ke faɗa tunda wajibcin na kan kowa da kowa ne abin da muka tada Allah ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad to to masha Allah akwai baiwa Allah da da aka yi mana magana cewa tana neman ta zo da katin asibiti tana neman taimako so muna muna muna fatan yan gwara su taimaka mata da abin da ubangiji ya ya sa hali Allah ta'ala ya bada daman taimakawa Allah ta'ala kuma ya sauke mana ya kuma kautar da mu daga dukkan wani abin ki wani mamatan mu da suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu wannan general da aka ce an kashe shi ko ya mutu an ce da ya mutu ko dai an kai shi da ya babu da muka sani haka da kawai jama'a an shiga halin tarar da ni Allah ya kawo da aminci a wannan ƙasa Allah ya kawo da aminci Allah ta'ala ya mana maganin abin da suka dame mu Allah ta'ala ya kawo da aminci wannan mutane da suka dame mu suka hana mu kara kai nan garin kasashen nan namu ubangiji ya dauki mataki a kansu Allah ya dauki mataki a kansu Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu da alkhairi ya tafi da dukkan sharri سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته